na talata uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga ashirin da uku ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasi na yawon salihi wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na talatin a wannan kirgon a yau za mu ci gaba a kan hadithi na talatin da ɗaya al'imamun nawawi ya ce wa an abi sa'idin daga abu sa'id ibn malik ibn sinan al-khudri daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna nasan min al-ansari sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa aqahu wasu mutane daga cikin mutanen madina suka roki ma'aiki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya basu abinda suka roke shi thumma sa'aluhu fa aqahu sannan suka roƙe shi annabi ya ƙara musu hatta nafi da ma'inna hasi da abin da ke wajen annabi ya ƙare faƙala lahum sai ma'aikin Allah ya ce masu haina an faƙa kulle shai'in biye dihi lokacin da duk abin da ke hannun shi ya ciyar ya ɗauka ya basu sai annabi ya ce ma yakun min khairin falan udakhirahu an duk wani abu wanda ke da kwai na alkhairi na dukiya a hannuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan riƙe wannan abin in ki ba ku shi ba wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ya kare kanshi ya nemi kame kanshi Allah madaukakin sarki zai ba shi kamewa wa man yastaghni duk wanda ya nemi wadatuwa da abin da Allah ya ba shi yughnihi Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah duk wanda yake matsa makan shi akan yin haƙuri da abin da Allah ya bashi bai daga ido ga kallon ababe wanda Allah ya ba wani balle roƙo to Allah madaukakin sarki zai hore mashi wannan haƙurin wa ma utiya ahadun afa'an khairan wa awsa'a min as-safa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba aba wani mutum wani abu Allah ya mutum kyauta ta wata ɗabi'a wadda ta kai haƙuri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن ناسا من الأنصار wasu mutane daga cikin mutanen madina sai ce annana san wasu malaman suka ce asalin shi anna unasan ne saboda ai kana cewa al-insan wannan hamza din ta insan ai ana jin ta ko in kuma aka zo jam'i zaka ji an ce anasiya an'aman wa anasiya tafira wasu suka ce an ɗauki kalimat nas daga wannan ne to ita wannan kalima wadda take a na sa menene take ba da ma'ana ko dai ta ba da ma'ana na ɗebakewa ista'anasa bihi ya ɗebakewa da shi ko ta ba da ma'ana ta motsi in ɗebakewa ne saboda mutum madaniyin da ƙwabihi ɗan adam ɗan jama'a ne in ya zama da an fidda mutum daga jama'a sai ya ji kewa kenan saboda eba kewa da suke da junansu in kalima ɗin daga a na sa ne sai ba da wannan ma'ana in kuma ma'ana ce ta bayyana saboda duk abin da ya bayyana yu'nas bi ma'ana ana tsinkayo shi don haka musa alaihi salam da ya cin kayon wuta a nasa min janibin tsori naran ya cin kayon wuta gefen dutse shi ma wannan ma'ana ce wadda malamai suka ba kalima ta nas wasu suka ce minan nausi daga haraka ne motsi hadithi na ummu zara tace anasa min huliyin udunayya saboda gata da ya mani ya cika mana kunnuwa da kayan ado wanda suke motsawa tare da motsawa kunnuwa kenan saboda mutane suna da motsi malamai sun faɗi ababe dangane da abin da ya shafi kalima ta nas wasu suka ce maklubu ne na nasiya ala ayyati hal abin da ake nufi da annas su ne mutane annanasan min al-ansari wasu mutane daga cikin mutanen madina al-ansar mutanen madina wannan suna ne wanda alkur'ani ya ambace su da shi saboda taimako da agaji da suka kawo ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da duniya ta mashi kunci saboda kafirai da suka dame shi tun makka wannan mutane na madina su suka rinka zuwa suna yardedeniya da annabi da ɗaukan mashi alkawari cewa za su ba shi mafaka cewa za su kare shi ya zo wajensu haka kau aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura daga makka inda aka haife shi saboda mutanen da ke can su abu jahalin ne wanda ba su san allah ba ba su san mutunci ba to da kawo mutanen tare annabi ya zo wajensu da wanda ke tare da shi to a wannan lokacin sai da suka buga misali wajen bangaren taimako mutum zai za annabi zai rarraba ma kowa wanda zai kula da shi kai kai wajen wane cinka da shanka da baccinka wuri shi ne kuma suka rike da kyau suka buga ma duniya tarihi wanda ba zai taɓa maimaituwa ba wajen ƙamna ɗaya ne daga cikinsu da aka rafo mashi wani ya ce ba ka san ina da kuɗi ba ya ce to zan raba kuɗi na ba ka rabi mata kuma ya ce mata na kaza cikinsu zaɓuwar da kake so mun yi bayani a baya cewa da zai ɗauko wata ya ce mashi ɗauki wance yana yiwuwa daman ya gaji da ita yana yiwuwa daman so ke sauya wata wajenta amma duk wadda kake so in amarya ɗauki ɗan uwar gida ɗauki in dai kace kana so zan sake ta ka aura wannan su ne al'ansawa mutanen madina kenan lokacin da aka zo wajen wani yaƙi annabi yana ganin kai ya sa su cikin matsala ɗaya daga cikin manya-manyan su ya ce ai annabi in kana so ka yaƙi wanda kake so ka zauna lafiya da wanda kake so ya ce wallahi da za ka keta wannan tekun tare da mu ba ka samun ɗaya daga cikin wanda zai shawo daga baya don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutane za su kama wata hanya mutanen madina su kama wata hanya ya ce da hanyar da zan bi zan ba hanyar mutanen madina ne sai annabi ya ce laulan hijiratu ba don kaura daga makka zuwa madina da nai ba wanda shi ma wani abu ne na daban lakuntum ra'an minal ansar da na zamo ɗaya daga cikin mutanen madina wannan wasu mutane ne daga cikinsu sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa afa suka zo suka roki annabi na ya taimaka masu na ya ba su fa afahum annabi ya ba su thumma sa'alu sannan suka tsara tambaye shi fa afahum annabi ya kara ba su ثم حتى نفد ما عنده har sai da abin da ke tare da annabi abin da ke ga annabi ya ƙare faƙala lahum hina an faka kulla shay'in biyadihi sai annabi lokacin da komi ya ƙare na hannun shi sai yake ما يكن من خير فلن أدخره عنه duk wani abu wanda yake na alkhairi na dukiya bayan da za a in rike shi in kira ku in ji annabi wannan sun tambaya annabi ya ba su suka kara dawowa annabi ya ba su karamci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai matsayin bayan da za a yi a roƙe shi abu akwai ya ƙi badawa sai dai abin da ke gare shi in zai ƙare gaba ɗaya in ya ƙare sai ya bada haƙuri a irin shi ne ya kamata faɗan mawaƙi da ya ce walau lam yakun fi kaffihi غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله da a ce annabi ba komi a hannun shi sai ran shi in aka roƙe shi lajada biha zai ɗauki ran nashi ya bada falyattaqi Allah sa'ilu mai roƙo kai sai ka ji tsoron Allah irin annabi ake ce ba ma kala la faqu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la abu na'am wai harazzat ke yaban ali zain al-abidin yace bai taba cewa a'a ba yace la illa fi tashahhudihi sai dai in at-tahiyya yake ce la ilaha illallah amma a ce wani abu ya ce a'a bai taɓa faɗan haka ba launar tashahudu ba don attahiyyatu da yake ba ƙarshenta akwai ashhadu Allah ilaha illallah kanat la'ahu na'am da duk a'a wanda zai ce za ta zama e ne in ɗauka e ba ni gashi amma a'a ba zai ce ba to akwai waɗansu mutane wanda Allah yake yi musu karamci yake yi musu kunya ire-iren wannan bai halitta a matse musu wuri a matse ma mutum wuri shi ɗan adam komin Allah ya wadata shi da dukiya Allah ya sa mashi san dukiyar nan Allah ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son kuɗi kuna son dukiya so wanda yake mai tsanani ga kuɗin da yawa amma Allah ya ce wa uhdiratil anfusu shuhha rai an halicce ta da rowa in aka matsa mashi to wasu ababe za su biyo baya don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya tsalkun amwalakum Allah bai tambaya ku dukiyoyinku in ya tsalkumu ha ba yuhtikum tabakhalu inda Allah zai tambaye ku dukiyoyinku fa yuhtikum Allah zai nace ne wajen tambaye ku wannan dukiyar tabakhadu sai ku ruwa ku hana wa yukhrij afghanakum sai Allah ya fiddo mugun kudurin Allah ba bai tambayar ka kudi dan ka amince maka wani zakka da aka ce kaji abin da aka ce mutum ya bada saboda sanin halin dan adam dan haka mawakin larabawa yake walau su'ila nasu turabu ولو سئل الناس ترابا سئل والناس إليه مرضي لما لم يسمى فاعله والناس نائب فاعل ترابا شنو مفعول الثاني لسئل وما يلي النائب مما علق بالرافع النصب له محققا ده abin da ba na bizin fa'il ba abin da ya biyo baya ana mashi nasaba ne su ilan nasu turaba da za a roƙi mutane ƙasa la'aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna mutum ne zaka ce ma dan Allah ɗebo mana ƙasar nan bani ya ɗebo ya baka ka ƙara dawowa ya ɗebo ya baka la'aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamna wata rana mutum in yaji abin ya ishe shi in ka ce ba na ƙasar nan cewa zai duka ta ba wannan shi ne mawakin larabawa ya ce sa'anna fa'aƙaitun wa uzna fa'utumu wa man yukfiri tis'ala yawman ta yuhami mun roƙe ku kun bada mun dawo kun ƙara bada ya ce wa man yukfiri tis'ala yawman ta yuhami duk wanda ya cika bani bani yawman sai harami wata ran sai an hana shi don haka roƙo ba abu bane mai kyau roƙo haramun ne in ba halaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ba ya zama da mutum ya shiga cikin mawuyacin hali na talauci da yana da wani abu komi ya kare har mutanen kirki su zo su cinga cewa ka wana fa bana ba haraka wana an shiga cikin wani fa to irin wannan ya halitta yi zai roko ko wani gobara ko wani annoba ta samu dukiyar shi dukiyar shi ta hallaka wannan ya halitta ya je yi roƙo ko ya zama na wani nauyi ya ɗauka larabawa suna da karamci na wancan lokaci in ka ji rigima ta kuɗi ba ka da su amma sai ka tara kai ka ɗauka wannan yana daga cikin as-sunanul mahjura sunna wanda aka kauce ma wanda aka bar aiki da ita balarabe zai ji fada ko rigima za ta tashi saboda kuɗi bai da sai ce na ɗauka ne zambiya kowane irin abu ne yanzu lokacin da wani mutum ya mutu yana da bashi a kan shi abokata da cewa yi bashin yana kaina da annabi ya ƙi mai sallah don ya ceto ya tsamo wannan bawan Allah ya albarkantu da addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce kudin nashi suna kai na ni biya ba dole ne ya zama yana da ba da haka annabi ya ta tambaye shi yaya kabiya kabiya kabiya a ƙarshe ce ya biya suna da irin wannan amma yanzu ka kalli rayuwarmu za a tashi a rinka bugawa ko a yi wani abu wani lokaci saboda mintra wani lokaci a ɗan zaɗa saboda jika biya akwai masu hali wanda za su iya ɗaukar wannan abu in suka biya wannan wuta ta mutu amma mutane ba su san hanyoyin neman lada ba mafiya yawa wannan abu da za ka iya yi ka raba faɗa tsakanin musulmi zai iya zamowa dalilin shiga ka aljanna to larabawa da haka suke to wanda ya irin wannan ɗaukan makan shi wannan nauyi to wannan ya halatta ya roƙi mutane su taimaka mashi don ya biya bi ba baka ji baka gani ba ka ɗaukan makanka wani nauyi har sai ka ga kana tambayar mutane su taimaka maka wannan shine qimma wajen karamci to waɗannan annabi ya ce su ne aka halitta masu su ce ba ne su yi roƙo annabi yake ce mashi sahabin da yake faɗa ba wa ma ada zalika ya qabisa fa huwa suhtun ya'kuluha sahibuha sulta duk abin da ba wannan ba na daga roƙo to haramun ne mai ita ce ci haramun yake ci kenan roƙo abu ne wanda yake bai da kyau na farko shi wanda ke roƙo akwai ƙarancin dogaro ga Allah in ba wanda yake cikin waɗannan mabukata wanda aka ambata rishin dogaro da Allah ka ɗauki bukata ka kai ma wani ka bar Allah sannan in ya zama da wannan roƙo da yake ba ba ma don bukata yake yi ba to zai zamo san kai da san samu wasu marokan sai ka zo katar da suna da ababe wanda suka mallaka mai yawa saboda sun mai da hankali wajen wannan bara amma annabi ya ce duk wanda zai zamo ya buɗe hanya ta roƙo don ya tattara abin mutane a hannun shi to wannan na farko ranar tashi alkiyama zai wayi gari fuskar shi ba ba nama kuma allah maɗaukakin sarki zai buɗe mashi ƙofa ta talauci maimakon yana samu a ga ya tara zai yi ta wahala ne kayan jikin shi ma ba zai iya canzawa ba kuma in ka ganshi cikin tiya kuma ya ƙare cikin tiya to don haka addinin musulunci ya haramta ita bara ɗin saboda haka akwai cutarwa kuma ga wanda ake roƙo ɗin mutum wanda yake da karam yake sanya bada lokacin da za a roƙe shi ko ya yi ihtizar yake ba da wannan tambaya da aka mai da bai baka ba sai ya ji ya kasa samun barci don haka akwai cutarwa gare shi wannan in aka tambaye shi bai son ya bada amma saboda kunya da karamci sai ya ɗauka ya baka abinda mafi yawan mutane ba su sani ba in aka baka abu saboda kunya shi wanda ya baka ya baka amma cikin zuciyar shi ba dan yana so ba wannan abin da zaka ci haramun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yahillu ma lumri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu dukiyar mutum musulmi bai ta halitta sai da dadin ran shi ka zo ka matse ma mutum wuri saboda ka zo yana jin kunyanka ba ni ba ni ba ni abin bakin ciki wani lokaci kasancewar kawai malami ne kaga wannan bawan Allah yana girmama ka sai ka nace wajen tambaye shi a yi kaza a kawo a yi kaza bai halitta ga mutum wanda yake malami ya buɗe ma kanshi irin waɗannan ƙofofi na farko ina ma a ce kanshi ne zai jidda kamar addinin ma ne zai jidda don su mutane suna kallon addini akan malami shi wanda yake addinin da ya faɗi gani suke shi kenan addinin ma haka ne kenan roƙo ba abu bane wanda yake mai kyau in aka yi aiki da kunya aka matse ma mutum wuri aka roƙe shi ya ɗauka ya bada fatan yana so ba to wanda zai ci wannan haramun yake ci to da haka kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama bai cewa a ba a cewa ba ni ya ce a yayi tabadawa yayi tabadawa hakkomi ya kare daga nan ne ya yi masu nasiha ya ce wa ma ya min khairin falal udakhirahu abinda ke da kwai na alkhairi kudi Allah yana ambatar su alkhairi Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan duk malaman tafsiri sun ce abin da ake nufi da alkhair nan kuɗi ne an wajabta muku wasiya in taraka khairan in mutum ya bar alkhairi an malaman tafsiri ma akwai adadin kuɗi suka ce in kuɗin ka ba su kai kaza ba kamari ba kamar alkhairi ba kenan kuɗi alkhairi ne talauci abu ne wanda annabi ke neman tsari gare shi dan haka in ka taso daga sujada Allahumma ighfirli warhamni wa atini wahdini warzuqni haka roki Allah yana daga cikin wannan azkari na sallah roƙon arziki dan haka a roki arziki dan a kare mutunci dan kuma rayuwa ta yi daɗi in aka hada gabin Allah ga kuma abin hannu ma ahsana ad-din wa ad-dunya idha ijtama'a وأقبح الكفر وأقبح الكفر والإقلال للرجل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع فأبن ذكي ذكيو كما الدنيا تحدد الدين وأقبح الكفر والإقلال للرجل فأبن ذي موني kamar ya zama gari shi ga mutunci ma Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wani abu na alkhairi in yana nan ba zan rike shi ba kuma in ki ba ku wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ya nemi ya kama kanshi kai ya roƙa yu'iffuhu Allah allazi bashi kamewa zai bashi dama ne kame dan haka larabawa a da za su mutum zai iya kwana da yunwa ba zai iya tara hannu ya ce ma wani bani ba tambaya tana zuwa ne daga rishin ƙarfin zuciya kidan in babu nema roki Allah Allah bai baka amma ka kaskantar da kanka ka je kana kabuwa na ka roka kabuwa na ka roka to mutanen kirki da mutanen da suka san ciwon kansu ba su yin irin haka wa man yastaghfi duk wanda ya nemi wadatar da zuciyar shi yubnihillah Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi don haka in ka samu kanka wadata ta zuci Allah madaukakin sarki zai ba ka abin da kake nema ma kenan in ka nemi wadata ta zuci Allah madaukakin sarki zai wadatar da kai wa bilan nufusu wa bilan nufusi hiya al-kafatu fa in abat fa jami'u ma fil ardi la yaqiya ka dan samu abin da kake zai ishe ka shi ne wadata ta zuci amma in ya zama da mutum zai samu abin ya ga bai yarda da abin da Allah ya ba shi mutum duk abin duniyar nan ba zai ishe shi ba za ka yi ta samu ne kana cin kayo gaba don haka wadatar zuci alghina zinan nafs in ji annabi wadata ita ce wadata ta zuci in kawo kana da wadata ta zuci annabi yace Allah zai wadata ta hatta wadata ta wajen a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda duni duniya ta zama ita ce manufar shi Allah zai watsar da al'amuran shi sannan ya mai da talauci gaba ga idan shi ba abin da yake cin kaye sai talauci ko da yana da shi جعل الله فقره بين عينيه ولم تأته من يأته من الدنيا إلا ما قدر له الذي وافد الأمر الشيء يسامي تلوتي قاسينا دبي كوسة كبيرة sannan kuma ba zai samu komi na duniyar nan ba sai abin da Allah ya karanta mashi annabi ya ce amma duk wanda lahira ce ta zamo abin neman shi himmar shi lahira kaɗai ta dame shi to Allah maɗaukacin sarki zai tattaro mai al'amuran shi gaba ɗaya ba wa al'adu da yawa kuma Allah ya rinka ba shi kuma Allah ba zai raba mai hankali na wannan ya samu kaza wannan abu nawa ya lalace wannan abu nawa ya shiga cikin mawuyacin hali sabanin wanda ke duniya ta dame shi asara nan tashin hankali nan rishin lafiya nan iya sun samu kaza arziki amma wanda yake Allah ya nufa kaɗai Allah ne ta taro da al'amuran shuri guda sai a daɗe baka ji wani abu ba sannan kuma Allah ya sa mai wadatar zuci ɗan kaɗan in ya samu ya ce shi ya rinka alhamdulillah dan in ka kalle shi zai ce to ina abin alhamdulillah la kai ne ba ka jin alhamdulillah shi yana jin shi kuma Allah maka bakin sarki ya sa mashi ta alhamdulillah kenan sannan Allah zai sa mashi ya sa duniyar ta zo mashi ko da ba ta so in ya zama lahira ita ce abin neman shi don haka duk wanda ya nemi wadatar da kanshi da haƙuri da abin da Allah ya bashi Allah matsaukacin sarki zai yi wadatar da shi wa man yatasabbar duk wanda ya rinka matsa makanci akan yin haƙuri da mummunan hali wanda yake ciki yusabbirhu Allah Allah madaukakin sarki zai bashi wannan haƙuri sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr ba wani ɗan adam wanda za a ba wata kyauta wadda take fiyayyen kyauta kama a ba mutum haƙuri duk abin da ka ga ya ci nasara a rayuwa haƙuri ne don haka dukkan ɗabi'un da za mu yi ta kantawa a nan ba komai suke ba sai haƙuri ne suka ce in mutum yana da haƙuri da babu sai a ce mashi kamamme wa man yasta'fif yu'tuhuma haƙuri ne in mutum yana da gode ma Allah akan abin da ya samu sai a ce mashi yana da ginan nafsi shi ma haƙuri ne in mutum yana da haƙuri akan sha'awa shi ma sai a ce mashi afif kuɗi da mutane da ba su so su bada in yana da haƙuri wajen badawa sai a ce mashi mai kyauta dukkan ɗabi'u suna nan a cikin haƙuri ɗin nan ko ne ka gani in ka ga mutum yana bin Allah haƙuri gare shi yana da haƙuri na yin abin da Allah ya ce ya yi yana da haƙuri na barin abin da Allah ya ce ya bari in ka ga mutum ya kauce ma Allah ya shi haƙuri gare shi a ƙarshe dai ba abin da ke da yalwa ka ba haƙuri a baya mun yi bayani in ka ga aure ya ɗore ko miji yana da haƙuri ko mata tana da haƙuri ko kuma suna da haƙuri gaba ɗaya in ba haka ba kamar a kaɗa ganga da lauhe ne yanzu za a yi a gama don haka ga rashin haƙuri shi yasa auren rikinmu suka koma kamun a biya bashin kudin kayan naki aure ya mutu saboda ita ba ta da haƙurin kaɗan ita ba ta da haƙurin babu ita ba ta da haƙurin a ce mata dammi ita ba ta da haƙurin kaza shi ma mijin bai da haƙurin a saba masa bai da haƙurin ya ga abu ya yi jikiri bai da haƙurin kaza to in kan aka samu rashin haƙuri nan da nan sai komi ya zo ya lalace duk abin da ka sani haƙuri ke sa a ci nasara kuma rashin haƙuri shi ke sa a samu rashin cin nasara don haka haƙurin nan dai abu ne wanda yake na da muhimmanci in da kage jin annabi ya ce wa man yatasabbar wannan jumla wannan siga in larabawa suka zo da ita ta fa'ala suna nufin abin ba sauki gare shi gare ka ba matsa makanka kake na gare shi ina haƙuri ba abu bane wanda yake mai sauki kawai da kaga dama ka yi la asabro kasmihi murrul madafatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asali hakuri kamar yadda sunan shi yake madacci ce mashi ake sabr murrun mazaqatuhu in ka dan akwai tsaci lakin awaqibuhu ahla min al-asali karshen shi ya fi zuma zaki dan haka Allah yake wa man yatasabbar matsa makai ake yi akwai gajan dangana amma sai ka matsa makanka kai hakurin to wannan sai Allah ya sa kuma hakurin ya zama ɗabi'a ta ne kuma a ƙarshe sai ya zama cin nasara yana tare da kai وعن أبي يحيى صحيب ابن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ajabat li amrin mu'min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al'amari na mu'mini yana da ban mamaki inna amrahu kulluhu khair shi al'amari na mu'mini alkhairi ne a koda yaushe wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda ke samun wannan dace sai wanda yake mu'mini wanda ya imani da Allah ya yarda da Allah in asabathu sarra in abun farin ciki ya samu shi mutum wanda yake mumini shakara fakana khairan la sai ya gode ma Allah akan abin da Allah ya bashi wannan hakuri da zai yi sai ya zama alkhairi gare shi wa in asabathu darra in ya zama da wani abu mummuna ya same shi wanda bai da daɗi sabara sai ya yi haƙuri fakana khairan da kuma wannan haƙurin sai ya zama alkhairi gare shi ko dai ya zama na alkhairi ne zai samu momini sai ya gode wa Allah ko ya zama na wani sharri ne zai samu momini kuma sai ya yi haƙuri da abin da Allah ya koro mashi to duk wanda ya samu kanshi a irin haka wannan yana cikin alkhairi wanda yake ba ɗan kaɗan ba duk kaɗai ne da ka samu wani abu na alkhairi ka gode ma Allah ladar da za ka samu kamar wani sharri ya same ka da shi ma ka yi haƙuri a kanshi yadda Allah maɗaukakin sarki ya yabi bawa wanda yake mai godiya ya ce ma dalla da ware kuɗi mulki duk akwai ya gode wa Allah ba su shagaltar da shi daga Allah ba Allah sai da ya ce mashi madalla da wani haka kuma wanda bala'o'i suka rufe Allah madaukakin sarki kuma yace madalla da wani kun ji dai yadda yace ma Sulaiman Allah yace ni'mal abdu innahu awwab madalla da annabi Sulaiman duk mulkin ka ba za ka kai irin mulki na annabi Sulaiman tun ba jirgi iska ce ɗaukar shi sama in ya yi tafiyar rabin rana tafiya tafiyar wata guda yake guduwa shahrun warawa kuma shahrun haka in ya yi ta rabin rana zuwa maraici shi ma wata guda sannan aljanu jira suke kurme ce kuyi kuyi komi ya sa su ko a ina ne za su je su yi musu duk yadda ka samu mulki ka ita ka samu irin haka yanzu an samu ababe wanda al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya arzata su da shi irin jirage da sauransu amma da musulman tun ba jirage iska ke ɗauka shi yana yawo da shi fa shahrun ghuduwwun lahu sur'atun wa shahrun rawahun lahu in yasha wannan ba aya bace ba baiti ne azhar da dan haka kuma Allah ya yabe shi ce ni'mal abdu innahu awwab annabi ayyub bala'i da suke gayi wanda ya shiga ciki yayi hakuri shi ma Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab bishin lafiya ta kama shi mai tsanani ya dade dan haka anan annabi ke mamaki na al'amari na momini kuma ba a samun wannan sai ga momini don haka kaga inda kashe kai ya fi yawa gari na wanda ba su yi imani da Allah za ka je ka tabda kamar dukkan rayuwa ta samu komi ya tattaru amma mafiya yawan wanda ke zuwa su shaƙe kansu ko su kashe kansu ko su sha wani abu su bar duniya sun fi yawa a nan saboda ni da mutum ya ji ba kanta kawai sai ga rayuwar mamini ne amfaninta amma mumini alkhairin zai zo ya gode ma Allah sharrin zai zo kuma ya haƙuri Allah ne ya kawo kuma ya biya wuce ya bar shi yadda yake wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala lamma taqala an-nabi sallallahu lamma taqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahu al-kafa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da shi lafiya ta tsananta gare shi ta rasuwa ya ga shahul kar irin rishin jin daɗin nan da za ka gani ga fuska ta mara lafiya yana lullube fuska annabi da ka gani annabi na cikin damuwa balle ma shi annabi ana linka mashi rishin lafiya ne akan sauran jama'a a lokacin yashi fatima ta kalli annabi ta ce wa karba abata irin ta yi kururuwa ɗin nan baƙin cikin babana halin da mahaifina yake na rashin jin daɗi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب كرب بعد اليوم lokacin rasuwar shi ne ya ce ai bakin ciki da damuwa ta kare ba babanki bayan yau shi kenan an zo ƙarshe falamma ma ta kala lokacin da annabi ya rasu ita fatima radiyallahu anha ta ce ya abata ajaba rabban da'a yace babana ya babana babana ya karba ma Allah ubangiji wanda ya kira shi يا أبتا جنة الفردوس مع معوى الجنة الفردوس تزمو مقومش يا أبتا إلى جبريل ننعى منا كي لابان رسول بابانا زوى جبريل عليه السلام فلما دفن لوكة دعت في النبي قالت فاطمة فاطمة رضي الله عنها تتي أطابت أنفسكم أن تحكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ينزلون كياي ذاتي كدي بكسا كذبا دمائك صلى الله عليه وسلم فاطمة دي ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam ita ce shugaba na matan aljanna mace ce wadda take mai daraja annabi yana santa sosai tana da kama da shi wata rana da ta taho Aisha radiyallahu anha da ta kalle ta tace yanda take takawa kamar yanda annabi ke takawa ne daidai da daidai takawar ta ba ta kuskure ba irin yanda annabi ke takawa in ta zo annabi zai tashi ya tarbe ta ya kublance ta sannan kuma ya aje ta wurin da ya kamata ya aje ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wata shi da kadai sai radiyallahu anha mace ce mai daraja ya ce ta annabi don haka ma wajen daraja mutane da suka tashi daidai su wace mace ce fi daraja ciki sun shiga cikin rudu wajen ukun nan na al'umma na annabi cikin mata shin khadija ce ko fatima ko aisha kowa malamai suna kai albarkacin bakinsu lokaci yana yiwuwa zai zo wanda za a yi bayani akan fatima fatima ahlus sunna su ne suka cancanci su so fatima wasu da suke magana akan suna son fatima mafiya yawa ba da gaske suke ba saboda in wani abu ya zo na a gane cewa suna son fatima ɗin sai a ga cewa tabbas ba fatima suke so ba a'a wata manufa gare su ta daban suke fakewa da nuna son fatima amma duk sahabin annabi sallallahu alaihi wa duk sahabi eh duk wani mai son annabi nake son in ce dole ya so fatima radiyallahu anha fatima annabi ya ce bab'atun minni wani yanki ne daga cikin jikina duk wani abin da zai bakanta masa dare zai bakanta mani amma ka ji fatiman nan ko wata rana da kuma matan annabi suka turo ta akan kawo karan aisha annabi ce mata yi abu nan yau a tuhibbina ne iyaka kina so na ita fatima din kenan tace na'am yace fa ahibbi hadihi to ki so wannan aisha kenan to dan haka fatima tana daga cikin alul bait na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam san su wajibi ne dole a so ɗan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba annabi yace ba ni roƙon ku wani abu sai dai nuna kauna ga waɗanda suke makusata na 'yan gidana wanda suke masu imani ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa irin da wanda rashin mara lafiya ke shiga ciki saboda ga radadi na rashin lafiya ga sauransu shine ta yi wannan kururuwa haka kuna jin magana ce masju'a kana ji da'a ma'wa abata nan'a wannan ana ce masu saja in ya zo kai tsaye ba tare da matsa ba kai ba abu ne wanda ya halitta a yi shi malamai safari suka yi a cikin alkur'ani akwai shi ko ko ba shi saboda akwai wani mutum wanda aka ce ya biya diya daga cikin kabila kudaliyi ne ya ce kaifa nadi man la shariba wala akal wala menene fastahal yana ɗauko kaina kaifa nadi man la akala man la shariba wala akala wala sarrafa fastahal kajil annabi yace asaj'un ka saj'il qur'an to wannan zargi kenan yanzu za ka rika jera magana irin yadda bokaye suke jera magana saboda ya yi abin da yake son ya ture magana Allah ya ture a magana annabi abinda Allah ke so da abinda annabi ke so wasu malamai sai suka tsanin saja har wasu ma suke rigima akwai shi cikin alkur'ani ko ko babu shi alkur'ani ya zo bilisanin arabiyyin mubin dan haka abinda laraba ke magana da shi shi ma alkur'ani yana yi dan haka zaka ji sura wadda ke karewa qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun in tana karewa da nun nun li alamin harun sai Allah ya gabatar da amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun amma lokacin da aka zo wajen taha wadda da alif take karewa a lokacin da za a gabatar da Musa a zo da Harun za ta kare da nuni sai Allah ya ce kano amanna bi rabbi haruna wa Musa dan yayi daidai da litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula dan haka aka zo da Haruna wa Musa wannan ismu saja wadanda suka ce ba a yi fushi cikin alqur'ani suka ce da Allah yake wa duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala da ya kawo wajen fa amma al yatima fala taqhar wa amma as sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika me yasa bai ce fakhbir ba sai ce fa'addin daga nan saja ya lalace to wannan sun zace inda alkur'ani saja yake da sai ya ce fa'ammal yatima tana taqhar wa amma sa'ila tana tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fakhbir amma zai ce fa'addin ya kare da ta kina an watsar da saja ana to shi saja ba a kin shi sai in matsa makai aka yi balle ma in aka matsa makai don a tura gaskiya a tabbatar da ƙarya kamar wanda ke son kai ya ba da diya ya zo yana wani irin waƙe yana faɗan wani ababe wanda suke ana jera magana a shi gare shi amma yanzu lokacin da annabi zai zo ce anan nabiyyu la tabib ana ibn abd muttalib ba kana jin ba ba ke kariya ba wannan shine ake ce masa ja wannan fatima ta zo da shi a cikin wannan hadithi in bala'i ya samu mutum wani lokaci zai iya ya faɗi wani abu ko ya ki wani abu wanda wannan abu shi ne gaskiya kuma yanzu ga ya kira ce masu yanzu ran ku zai yi daɗi ku ɗauki ƙasa ku zuba ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan abu shi ne annabi ya karantar da mutane su yi shi to amma tare da haka nauyi na abin da ya samu fatima radiyallahu anha ta ce ta kaka zafi haka alhali abin da sahabban nan suka yi wannan shi ne ya dace akwai abin da na manta da shi akwai sharri wanda ke zuwa daga shi'a cewa abubakar kowane ne umar ya karya mu fatima a wazzai wannan karya ce wannan dukkan abin da suke faɗa don sun san musulmi suna son 'yan gidan annabi kenan aka ba ta su daga nan mutane za su ki 'yan gidan annabi in aka ɓata surar su sahabbai ɗin aka ce sun yi ma 'yan gidan annabi wani abu to daga nan mutane za su iya su ki su to don haka sai a kawo karya a ce wai sun karya mafafi ma a waza sun hada ta gado gado annabi ne ya ce nahnu ma'ashiran anbiya la nura ma taraknahu sadaqa mu taron annabawa ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne da maganar mahaifinta ne abubakar abbe ba ta gado ba to amma suka tashi sai ya hana ta gado hamma ta yi fushi da shi ta yi fushi da shi sai ka ga wani irin istinbabi fatima ta yi fushi da shi sai su ce annabi ya ce ha yusi ori ma a sa'a da abinda ke bakanta wa fatima da rai nima yana bakanta mana to tun da suka sa ran fatima ya bakanta kenan ran annabi ya bakanta daga nan suka tashi hukuncin da ma za su yi ba ma wanda ya dace amma wanda ya bata ma annabi rere ba suna iya hidda mutum da musulunci da wannan natija to yanzu akwai lokacin da ali bin abi talib ya bata ma fatima rai amma ya fita masallaci ya kwanta ai kun san alkunya ta Ali ibn Abi Talib Abu Turab ake ce mashi ko to lokacin da annabi yazo ya tambaya ina Ali ibn Abi Talib aka ce mashi Fatima ta ce mashi wani abu ya shiga tsakanin mu kenan ya bata mata ta bata mata sai ya bar gidan ya koma ta masallaci to shi kuma sai ka ce gaba dan haka dai hanya ta gaske shi ne abinda ahli sunna suke kai muna san alibaiti gaba daya muna gabatar da su wajen komai amma mu kawo wani abin da ba shari'a bane mu lafta musu mu ce ba a daukar ilimi ce daga ahlul baiti wanda abin da zai zo maka in dai ba daga ahlul baiti bane aikin banza ne ba ilimi ne ba wannan dukkan waɗannan ababe kuskure ne bari mu ɗanyi gurguje don mu samu wurin fakewa saboda hadithin da ke zuwa yana da ɗan tsawo wani abu zai dini usama ibn zaid harita maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa hibbihi wa ibn hibbihi Usama wanda yake dan Zaidu ne Zaidu din nan kuma annabi ne ya tashi dan masoyin annabi kuma masoyin annabi wata munasaba za ta zo wa ni ma yaji akan Usama ibn Zaid yadda yake ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala arsalat bint bintun nabi sallallahu alaihi wa sallama wata diya ta annabi ta aiko ma ma'aiki ta ce inna bini qad yahfuzir dana na daukar rai fashhidna zo mamu ya annabi fa arsala yuqri'u salama sai annabi ya aika yace a gaida mana ita ina gaida ta wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abinda Allah ya ansa in ya anshi ran wannan yaron to wannan ran dama shi ya ba yaron nan shi kuma shi ne ya ba da kyau kyautar wannan yaron kenan abinda inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba nashi ne wa lahu ma afa abinda Allah ya bada kuma shi ma nashi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu yana da iyaka wanda Allah ya riga ya ambata in ta zo iyakan nan dole ya bar duniya duk ɗan adam haka ne sai annabi ce fal tasbir wal tahtasib sai hakuri ta nemi ladan wannan yaro wajen Allah zai zama kariya gare ta daga wuta فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ta aika ma annabi tana cewa tana rantsuwa tana cewa wallahi sai ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai watsa ma mutum ƙasa da ido da ta rantse sai da kawai annabin ya zo faqama wa ma'ahu sa'd ibn ubada sa'd ibn ubada wa mu'adh ibn jabal wa ubay ibn ka'ab wa ubay ibn ka'ab وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي سي أتقدى مع النبي وابنه يارو فأقعده في حجره سي النبي أذاشي بسك جكنشي ونفسه ونفسه رنشي تقعقع ran shi na karkarkarfin ne wajen fitar ne za ta ji kamar ana matsa takarda wani abu karkar haka wannan sautin ne larawa ka ce taƙaƙa sauti irin na takarda ko wani abu wanda zai ringa tsara hajjar ibn yusuf ya ce ana la yuqaqa ali bishinan wala yughmazu janibi ka tagamuzu din la yuqaqa ali da kuma an ana son su yi sauri sai a rinka buga fata wadda take busassa karkarkar sai su tsoro sai su rinka tsayiya hajjaji ya ce ni ba irin wanda za a ba tsoro ba ne a matsa ko a bubbuga fata in zabura na wuce haka kenan ran shi tana fita tana ƙara irin ƙara na takarda ko fata busassa fafafat aina sai idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka zidda hawaye fa kana sa'ad ya rasulullah ma hada sai sa'ad ya ce ma'aikin Allah ne ne wannan ya ga ga babba na tiju yana kuka sai annabi ya ce hadihi rahmatun ja'ala Allah fi qulubi ibadi wannan rahma ce wanda Allah ya sanya ta cikin zukatan bayin shi wa fi riwayatin fi qulubi man yasha'u min ibadi وإنما يرحم الله من عباده الرحمة Allah yana jin kan masu tausayi ne kinan tausayi ne ya sani kuka ba gadan dangana ba kuma da wannan tausan ne Allah ke jin tausan masu tausayi wannan yaro kamar yadda ya tabbata bayanin haka wajen ibnu hajar cewa yaron nan ya rayu ba bai yi rasu ba in ka bibiyi fatil bari za ka ji bayanin haka ɗin yaro ne sai da ya rayuwa mai tsawo yayi wannan albarka ta addu'ar ma'aiki ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana nuna haƙuri ga dukkan wanda Allah zai ba ɗa sannan kuma wani abu ya same shi ko na cuta ko kuma Allah ba ya ɗauki ran nashi a wani hadisin annabi ya nuna duk wanda Allah ya ba ɗa ko iya sai ya zama na su riga sun rasu ta gare shi to za su zama kariya ta wutar jahannama gare shi وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ina yiwa ku ki abu Allah ya sanya alkhairi mai yawa gare shi mutum ya ga dan shi ya rasu ya rinka fakin ciki ta kai ci bai ji dadi ba ran shi ya tace abin da ya kamata ku ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai musanya mashi wani yara kuma Allah zai bashi ladan hakuri da yayi akan wannan yaro wanda ya rasa a ƙarshe zai zama kariya gare shi daga wutar jihannam Allah yana son mutum mai tausayi wanda yake in yaga abin tausayi zai karaya ba a son mutum mai ke kasassar zuciya mutum mai taurin zuciya wannan sifa ce daga cikin sifa ta yahudu sun makasar kulubuhun min ba'in zalik Allah yana son mutum wanda yake mai tafshi mai sauki balle ma in ya zama da harka ce ta tausayi amma wajen a nuna kasawa kuma ana san a ga mutum kuma jarumi ne wajen wannan bangaren sifofi ne daban-daban akwai sifofi na tausasawa ana san su a wani wuri sifofi na kausasawa ana san su a wani wuri in ka ɗauki wannan ka aje wajen wannan kayi kuskure wa wada'un nada fi mawdi'is sayfi bil'ula mudirrun ka wada'is sayfi fi mawdi'in nada wurin da ya kamata a yi kyauta sai a yi bugu wurin a sa takobi zai cutar kamar wurin da ya kamata a sa takobi in aka ɗauki kyauta aka yi kowane abu dai da wurin shi don haka anan ya kamata mu dakata sai sati ne zuwa in Allah ya yi rai sama da taƙi na saudi Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين